بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in yi zai ubarkan da lokaco kirgicar ku bai irwani wanda albarkantora lokacin albarkantara irwani sigiro kan sirgine astartil sigir karra irgicar fongani irko subhanahu wa ta'ala tira cewya nan kirde ne goga hatta da wa kanmo irhima ga bai gukwai tajwido do harai da hankan ihma yari irko nirmu ware amir wa afkan da waka gaba a biyar daga ay kul kaŋ kati gwamnay kaŋ go irkoy wane tirara ama tabbatan dir wane dir wane kwarboray dir wane laabo kulu ay kul kaŋ kati meri da hankaŋ ga hima yaadi irkoy no irgo ga tawasal da irkoy ir cawo da irkoy tira irkoy mir batu ga funa ga ama albarka da ir bafuna ra ir da bor kul kaŋ go gir gaga sinay arsilam tara cawandi yaŋ wo ma to arsilamay do wadin non yarto yawon matkan wane banda irin salati ta ko irin wani diyoga na muhammad sallallahu alaihi wasallam da kwar bare da sahabai da bor kulkan na fonda gana insha Allah irko ko darara yawon matkan ran bai irko ko darara irdu ir alfaga fo gufnir kwara alfaga albarkantai rakan masha Allah ide da dahina igo ga al'umma beran digo koi hankan irko ni beran dira ngono kati irwana alfaga bero kawar bai imam sheko kankati abdulmalik mahir abdulmalik khamis afon insha allahu irko nirga sabu kan alfaga ka ana albarka dan irwani cora irjo halka fo ihin kanda irko ko darara mo irna no dama am mir beran din dawo ka gogdi a himanda irwane halka kankati qur'an to asambir sai dars hin kawali hin zakan da irko ba ba ngum to nan dirdo ngono sintine wara yawol matka wara mara e a harfai bo hurufai bo matka hurufai ir himagi chow irmi baygina ga da irmi ci da wato no qur'an chow ga kai wadin banda alfagatir sai alkaul da ba wane igite irse irla dangai cayan do hassarawai kan gote cayan aido alfaga ga bayan mu yegir fongan kan sai asara wala hassaro bambata yan gote dole irla dangay da hankan ihme yadin imwana da irko ba jirban wani irga furwa dira kala ihin zanta kan ga hoga ka insha Allah irko ko darara wani no irso lawara sai da irko ba irga irga ka sanni cindo alfaga gono irga salama ga wala watka to ga ai ga no gabaki dai sanno amma banandi yan uwa kamar yadda kuka ji mun gabatar ko mun fara da sunan Allah sannan muka yi sallama zuwa gare ku muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa mu wannan sati muka ƙara dawowa a cikin ikon Allah tare da malamin mu shekhin mu mai karantar da mu al'umma gabaki dai cikin abun da Allah ya sanar da shi Allah mu ce roko ya sa mai albarka ya sa a gama lafiya a cikin lamuran duniya gabaki dai lahira kuma Allah ya sa aljannatul firdaus ce makoma malam cikin iko Allah mun bidi ya sa mana albarka cikin wannan shirin mu Allah ya bashi ikon haka ya zo ya yi mana halka daya biyu ga in ban manta ba ga ta uku ma malam zai kara mana kamar kuma cikin iko Allah kamar yadda kuka san shirin mu na Qur'ani ne na mu jara harfan mu ko kuma karatun mu na Alqur'ani shi ya sa muka ba malam dama ya sa mana albarka ya zaba ya tunatar da mu jaratun asali shine daga cikinsu akwai maganar karatu bayiwa sai an san harfan larabci to an koma baya mala ya koma baya ɗauko mana daga farko in ban manta ba mun karanta daga alif har sadun yau za mu tashi daga dadun da abin da ya sawaka bayan wannan kuma mala ya shirya mana zai yi mana maudu'i na musamman akan kiran sallah yadda malamanmu ko ɗalibanmu ko kuma ladannanmu dewa sun sa kansu aikin da basu koya ba basu bi ilimin shi ba banna kawai suke kuma da yawa daga cikinsu sun jahilta da wannan don haka malamin na son zai ƙara tunatar da mu kan wannan asara ko halakar da da yawa ce faduwa ciki muna roƙon Allah ya sa mu dace ga baki dai bayan wannan kuma da sauran malam zai ƙara mana wata halka da iko Allah don haka muna roƙo Allah ya sa muna albarka da wannan da saboda kamar lokaci ya dan samu ya yi mana albarka ba za mu samu ƙara karatun mun tsaya suratul zariyat insha Allah za mu ƙara da lokaci ya samu da iko Allah za mu kokari malam mu samu waɗannan abubuwa saboda akwai abubuwa da yawa gaban malam ya bari ya zo Allah muke roƙo da yasa ya samu dama ya shiga mana halkan nan Allah ya saka mai da alheri Allah ya sa a gama lafiya tin yadda yawal maskai tonton bana ta gane irko ko darara alfaga ga tonton girse wane da halka fo kan ga hawaka insha Allah ku kuna harfe kancin da irkan irkai sadun bo irga banandi wajen bandamo irga alfaga gonda niya am- amir beran da wakarci cayan aibo sama hassaro gogate gummat kan irin yayi zai bai wadda sai aigi lokaci wannan cewa makir gogate irin na ga kai kansa qur'ana ni sabai din suwa na hurufai matkan ikamo larabci na ga wadda sai na irno malam no so baya a ba irin gamir cewa da wani irga daga sai filo kulu irko ma albarka da kalir mutai hanga ya hanno malam zan yi ƙari yi muku sallama sannan malam ga hili ga doci Allah ya sa albarka assalamu alaikum warahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta tele da radiyo na tenere, muna muku gaisuwa ta addinin musulunci, muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga fiyayyen tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabbansa gaba ɗaya da wanda ya bi tafarki nagari tafarki wato wanda ya bi su akan tafarki nagari. Eh, wannan shine darasinmu na uku insha Allahu ta'ala kenan za mu yi kokari mu karasa harufa kuma mu dan sakayo da bayanin abin da ya shafi kiran sallah saboda ababe ne waɗanda suna buƙatar a rinka yin karatuttuka a kansu ko ba gaskiya ba da yawan masu shiga waɗannan abubuwan suna shiga ba tare da sun samu koda wata information ba ta wata ɗaya ko biyu ko uku kuma koda sun yi formation kin sai ka iske waɗanda za su yi musu abin su kansu watakila ba su fahimci abin da kyau ba to sai a yi da ufar talibu wal matlum kenan abin da bahaushe ga cewa faɗuwar guzuma uwa kwanci ɗaya kwanci ko doka yaron yaro yawwa yaro ya ɗauki yaro kaga duka sai a faɗi kenan to Allah ya kyauta amin ya Allah idan ba mu manta ba darasi da muka ɗauko mun ɗauko haruffa har mun kawo akan harafi na sadun mun ƙari da shi za mu tashi ne akan harafi na dadun to harafi na dadun wato shi yana da matsala to afwan malam da muqatta'a an malam ce shiga dadun in so samu a ƙara maimaita mana alif ba da a ganshi a baki kamar a baki Eh.
kenan to za mu iya cewa yadda suke harafi za mu ɗauki kamar eh, wasullan shi gaba ɗaya ma in yana yiwuwa misali za mu ce a i u an in un sai a ce a kenan fatha da kasra da damma da fathataini da kasrataini da dammataini da sukuni Mm.
ba bi bu ban bin bun ab amma za a yi kalkala a ce abe ta ti tu tan tin tun at sai ja ja ji ju jan jin jun aj amma za a ce aje saboda kalkala ha hi hu han hin hun ah sai kha'un kha khi khu khon khin khun akh sai da da di du dan din dun ad amma za a yi kalkala a ce ade to ذا ذي ذو ذن ذن ذن أذ سيراء را ري رو رن رن رن أو سيزايون زا زي زو زن زن زن أز سين سا سي سو سن sin sun as sai shi ne sha shi shu shan shin shun ash sai sodun so sui su son sin sun os Masha Allah. wannan tare da wasu lajina Mhm.
kwanakin ba kuma tunatar da mu cewa da yawa muna jin- muna karantar ko mu masu karantarwa ma muna ce alifun eh wannan kuskure Ba'un.
yawa kamar sunayen su kenan eh sunayen to su wannan muna iya faɗar sunayensu ma gaba ɗaya ba tare da wasali ba kenan kenan alifun ba a ce alifun ba'un ta'un tha'un jimun ha'un kha'un dalun zalun ra'un zayun sinun shinun sadun dadun طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء لم ألف الهمزة كو الحمزة دوكا أنا فدا to ياء da yawa mu muna ce hamza إيه دوكا أنا فدا أنا Ana تمت faɗar الحمزة alhamza.
أنا تمت الحمزة to masha Allah haka malamai sun kace to Allah ya saka da alheri malam amin daga nan sai malam mun kwana akan dadu dadun to shi harafin dadun shine harafi mafi matsala duk duniya parce que shine yasa ana ke ce kiran larabci yaren larabci lughatu dad yare mai harafin dadun parce que abinda suke faɗa linguistic masu bincike kan yarurruka sun ce bisa ga doron ƙasa bincike ya kai akwai yare kamar dubu shida da ɗari tara da tara wasu na cewa akwai yare dubu shida da ɗari tara da sha biyu wasu kuma sun kai su ina ganin dubu shida da ɗari bakwai to duk inda ta kai ta kawo a iya binciken da aka yi ba a samu wani yare ba mai harafin dadun in ba yaren larabci ba cikin duniya shi yasa aka ce rugatul ba to anan akwai bayani biyu da ya kamata mu yi na farko shine cewa eh, waɗansu suna kawo wani hadisi su ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ana afsahu man nataqa bid dad ni ne mafi fasaha daga cikin waɗanda suka yi furuci da yaren dad tun da bid dad yana nufin bi lughati dad to malamai suka ce wannan bai inganta ba hadisin shi yasa shahara hadisi ko jin shiga baki ba tare da sanadi ba da abinda malamai suka faɗa yana zuwa ya zama to hayaniya ce abu na biyu amma tabbas bincike ya nuna har yanzu ba a samu yare ba mai dodon in ba larabci ba an gane ko shi ya sama abdullahi gwandu kanin eh, sheikh Uthman bin fodiyo da ya yi littafin sa hisnun rasul wani littafi ne baiti dubu cikin ilmin sarf Eh, yake cewa afsahuna kulla natiqin bid-dadi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mafi fasaha daga cikin wanda sun kai magana da dadun ayyarin dadun to ga magana gaskiya ce amma shi hadisin muka ce bai inganta ba kuma nan malam bai ce hadisi na ba Eh.
dan kawai ne ce mun kuskurantar da Malam.
malam an gane ko to shi dadun matsalarsa ba wai bakakin mutane ba Mm-mm, har da larabawan yanzu kansu suna da matsala cikin wannan harafin saboda yanzu larabcin da suke magana da shi na gida ne ya saba mawancin larabci na alkur'ani sai dai wanda ya je makaranta to kuma shi na da shi matsalar shi mafita biyu gare shi ka za ka isi wani harfi mun ce yana da mafita ɗaya ko to shi biyu gare iko Allah.
ibnul jazri a cikin jazriya da ya zo kan harafin dadun sai ya ce wa dadu min hafatihi idh waliyal adrasa min aisara aw yumnaha wa dad harfi na dadun min hafatihi daga hafa in an ce hafa shine wato kamar a ce gefe ɗaya bisa uku na halshi an gane ko ga masu kallon mu kamar haka idh waliyal adrasa lokacin da yake da wato eh, dabranta ko kusanta al adras akwai haƙura da ake kira wato gubba harafi wato haƙura ne biyu biyu biyu biyu wanda zaka iske su sun kwanta idan kashi yayi nauyi sai an tura su can to ba a yi su don tamnar kashi kawai ba an yi su don karatun alqur'ani to ko gefen ɗaya bisa uku na harshe ya je daidai waɗannan haƙura ya goge su kenan shi ba wani abu na ke yi ba a'a gehen halshi ne yake gogar waɗannan haƙura sai dodon ta fito kamar yadda takobi da takobi kowanne yana wurinsa ai babu wani abu amma idan aka buga wuta na iya tashi yawa to ko dama ko hagu sai malamai suka ce na hagu ya fi fita da kyau amma na dama ya fi sauki Allah.
za ka ce eh, do do do dhi dhi dhi sai du du du sannan don din dun ad ad ko ka ce addo addo ka ji yadda shi ke to kaga larab mafita ta farkon kenan eh mafita shi ko kuma gefe Eh.
do dri du don din dun ad addo min aisar aw yumnaha to yanzu inda matsala take larabawan kansu ba su iya fitar da wannan harfin da kyau ba shi yasa in ba malamin larabci ba wanda ya karanta larabci da kyau cikin larabawa ko kuma malamin ilmi na tajwidi da qira'at babu wanda zai iya faɗa maka shi da kyau shi yasa kasance mutum balarabe ne ba shine hujja ba shi yasa wasu daga cikin larabawa sai sun kame da shi dha'u ghayril maghdubi alaihim waladdallin ba dha'a bane an gane ko idan muka zo nan kasashen mu wasu ba sai mun faɗi abin nan ba sai sun kama da shi law amma hau- ana iya ce hausawa ko zabarma ko to muna iya hudi amma ba da son muna a a muhammadu hudi saboda a sani To.
in ba zabarma ne ya gyara to bari ba mu da matsala in ba to hausa.
idan muka zo wajen buzaye Mm.
bugaje yan uwanmu sun game da shi law ghairil maghdubi alaihim waladdallin idan muka zo wajen bare bari da hausawa sai suka mai da shi ra gairin magarubi alaihim warar rarin Irko, Allah sarki an gane ko Allah sarki idan muka zo wajen waɗansu daga cikin kuma hausawa sai suka mai da shela gairil ma- magalubi alaihim walallalin an gane ko to haka in mun ka zo wajen yan uwan muhillani su ko sai muka yi da shi dalin gairil magadubi alaihim waladda- waladalin ko dallin ina fata ana fahimta ta to a takaice dai Nijar babu wata kabila wadda adda harafin dadu to ko zabarma da Eh.
shi da Eh, su ma dalilin na suke cewa Kamar hilali.
eh kamar hilali dama galibi zaka iske akwai kusanci na ma- makharij a wajen su dalilin na suke cewa gairil magadubi alaihim walad dalina masha Allah an gane ko eh mana to ke mhm.
harfin dadon kenan To.
in son samu malam kaɗan dai mu abin nan da To.
zabarmanci kaɗan to bismillah enye da yawon matkawar ma irko ma alfaga bana sintine nango kan me irkai sodun bonno hal alfaga go furmo harfu ta jobon kan ka dodun irne dagi mi ta ma yerirse alifun kalam to sodun waran ma an chau irm ye ban bor kan mamma am kokari jedi o kan ye gada ama non godin ku bai alfaga ni chawirse da fataha latar kullu kan a ta irse semin fasi an chau da fataha da kasra da don magada ya yi ce da kasratain don matani fatatain sadin ani hau da sukun ikula ani ci wato da ya yi sambir sai imai cinci mai alifun ba'un ta'un kala to bananta wato dinga irtun dodun bo dodun waran ma hanka a tabbatar da sai nan kan letter no kan an dunya kulci no kulsi no kan gonda da mun larabci ne ago hankar ra alfaganir fongani kan irko ningo qur'ana te mu'jiz danga haifo sino kan gihin ga hima wali gihin ga kalla ago araci ne kala kan dirse dalilin bo bor fongo ne e dadun lokati larabci na kulu kalina hadis jerir ko diaga alfaga tabbatan dirse hadiso da amain ya saha gafunar ko diaga amma alfaga biyar gono irne alfaga biyar kan dunya na bai abdullahi gondo ko Mm, akan kanin da- shehu Uthman bin Fodiyo a usman dan fodiyo wani kai na akan da inga wani donera kan larabci ne wani gabore don da larabci na hannu a sai ni gine eh, borbiye larabu eh, alkunya no ki gita sai to akan da ane ne o da inga wani ci amma man ti irko diya amma ne mo irko diya ganin gudu a san no mo dinu gune a ci na da fa amai san no da bore ba eh, fahmandi wadin bandano alfaga hino ayyaka ana cawir sai a tabbatar da sai dadu nan kaga fatimera a ne wa ifala walan kago da aslo larabai dinga yi bumbumbo dai igon da cercen da can zama a kai mai bon kalbar kan kai ga qur'ana cau wala a irko kodara da a gusu larabci na ra to dole qur'ana ga kan da amma wani dadu mun alfaga tabbatar da sai dadu ci yamo ine non hinka dena demio nim deni candi kalam to demio nemi yau da yin gino kagalan ba in ma ni hinje zai kango a ra hare ba nan tsihin ka bambata ne hagalan biga wala ne hare kan buwo do hara hagalan ba wadin no ci yan yawon mutkawarin da alfaga ni ce an yera wadin sai wadin bondar kai kala alfaga ma continue ya sai ta'un ba
ta'un shi na daga cikin huruful itbaq huruful itbaq su ne haruffan da halshe yana rufe baki afwan malam kun ce hurufu itbaq to wani lokaci sai kun yi mana ɗan larabcin Eh.
hausa hausa da Eh.
sauki sauki da zuma kun ce a cikin littafin shatubiya da yawa daga cikin Jazriya.
jaziriya yan uwan ba san Eh.
Ah, ce ba ku ce littafin ba kun ce mai jaziriya Eh, ya ce eh.
to wani lokaci ba mu san abubuwan mu Eh, jazriya wani malami ne eh, babban malamin ilmul qira'at muhammad ibn al-jazri yana da littafi da sun yamma su sai aka sami shi suna al-jazriya muqaddimatul jazriya to shi ko shatibiya wani malami ne na ilmul qira'at da ya fito daga wani gari da ake ce ma shatiba Imokokin Kur'ani.
yawa il qira'at na alqur'ani kamar salo guda goma da ake karanta alqur'ani da su dan muka sanin abinda muka sani qira'a bakwai ne a a qira'a goma ne amma shi imamu shatibi bakwai ya kawo cikin littafinsa dalilin da yasa ya kawo su kuma saboda littafin imamu dani da wani malami da ake cima imamu dani ya rubuta kira'a bakwai to imamu shatibi sai ya karanta wannan littafin to littafin nasr ne yan an ce nasr ma'ana ba a yi shi tsarin wake ba to shi imamu shatibi sai ga wannan littafin ya kamata a maida shi nazm a maida shi wake to sai ya yi wannan littafin A bakwai.
yawwa kuma asalin shi shi imamu shatibi mutumin eh, espany ne shatiba kasar espany ne tunda musulunci ya yi mulki a espany wannan lokaci duka aka same su sun zamanto samara ta musulunci Ah, sannan kuma ya mutu hijiratan da shekara 590 a kasar misir ya rasu ba a can Kenan in espany mun ji in mun ji mala ya ce a cikin littafi a ci- jazariya ya ce ko shatibiya ya ce littafi ne malami ne da ya rubuta ta littafin To ya- yawwa yanzu sai kun faɗi wani harfi eh, huruful itbaq itbaq Eh, shi ne muke son itbaq.
gane mene ne itbaq muka ce shine harafin da dole sai halshi ya ruhi baki domin nan atbaqa shine abin da an ruhi atbaqa ya ruhi ko atbaqa an yi baki daya to kamar nan baki da harshe sun game kenan sun yi baki daya za mu ce shine itbaq dama da ta'un da wato da sadun da dadun da ta'un da za'un su ake kira huruful itbaq harufa ne guda hudu Masha Allah.
ta da- eh, tsenin halshi yana danganewa da harkon haƙura na gaban baki ga sunan
Farkon haƙora ko naman da ke- a'a can as- in an ce harkon su tushen su Oh.
nan asalin su Nama.
nan inda nama da inda haƙora.
nama yawa suke haɗe to nan tsenin halshi yake zuwa to amma zai lankwasa shi halshen tsakiyar shi Eh, to kuma in ya lankwasa zai ruhe baki an gane ko kinan mm, to to to ti tu ton tin tun auto ya kamata mu ce out mu dike shi to amma da yake kalkala can cikin ilimin tajwidi Eh.
auto auto an gane ko ihdina siratal mustaqim mm.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mm.
بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
اهدنا الصراط المستقيم Allah ya saka da alheri mana da mu da makamanci mu muna koyar da mutane sai mu ce shayo fo Mm.
fo muna cika baji eh to to ba ta wa wa Eh.
ana barin ba a barin harshe yau ba a barin kuma tusta su eh daga lokacin da ya liƙe aikin shi ya kare budewa ne kawai zai yi to anan dole sai mun faɗi kurakurai waɗansu suna mai da ta'un ya koma ta'un shi bambanci shi ta'un harshe na can sama ya dangane da saman baki shi ko ƙa'un duk da yake farkon na laƙe ga haƙora waɗanga na gaban baki asalinsu inda nama ya riƙe su kenan to amma kuma gehe ko mu ce sassa laikoti suna riƙe da baki shi ko ta'un a'a sassan ba su Suna buɗe.
riƙe kaga in ka ce ta ta yana can sama amma na ka ce to to gefen baki duka ya buɗe yawwa shi yasa ba a cewa ihdinas siratal mustaqim wasu kuma sai suka bari kamar yadda ka faɗa kuma tuna cika Eh.
sai hita daga ta sai kuma tuwa shi yasa suke cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an gane ko to kuma su daga cikin Hausawa musamman wajen Hausa suna cewa da ba su ba shi sifar da ta dace da shi domin shi harafi na sadun ko ta'un da muke magana kan shi yana daga cikin huruful isti'la huruful isti'la sune harufan da suna da girma ko da yaushe dama harafi ne guda bakwai wato khussa dagtin qiz khussa da kha'un da sadun an gane ko dagtin da dadun da ghainun da ta'un qiz da qafun da za'un harufa ne guda bakwai ko da yaushe girma gare su waɗancan kuma duka ba su da girma illa harafi biyu da ra'un da lamun shi ra'un in yana da fatha ko gamma girma gare shi ra ru idan yana da kasra kuma ri ya koma karami shi kuma lamun cikin sunan Allah kawai idan kasra ta gabace shi sai shi koma karami bismillah amma idan damma da fatha suka gabace shi sai koma babba qul huwallahu to kinan shi yana ɗaukar sifa biyu sauran kuma duka sun koma kankanan harufa amma shi lamun cikin sunan Allah ne kawai banda sauran wurare eh in ba cikin sunan Allah bane duka ba bai bai bai girma to kaga sai muka ce ihdinas siratal dal dal dal ya sun yo kasa da halshi a to ihdinas siratal mustaqim to masha Allah mana an muce wuce ga zo dazun wajen to inda nace da yawan mu nan sai mu ga yaro musamman musabaka ya zo yana cika baki bo bodun ma na ga da yawa muna yin bo bo muna cika eh duka wannan an ce abu ne wanda saboda gehen harshen motsin da ake yi ana sakin kumatu bai dace a sakin kumatu ba Allah ya sa dace ma'ana sai mu je harfin bo sai mu bo bo kuma shi yadda yake fita shi ma mun ce shi na rikicin huruful itbaq kan mu manta amma nan tsinin harshe zai zo daidai da harkon haƙura na gaban baki ga waɗanda suke kallon mu misali a kamera kamar zalu yawa kamar zalun yana daga cikin hurufu allasawiyya vo vo vo vo vo
sai dai yana da bambanci da zalu zalun to shi ko mutanenmu sai suka buga shi da yawansu sai suka maida shi za saboda shi za za harshe bai ruhe wato gefen baki kamar ta'un yanzu yawwa kamar ta'un shi kuma za a'a harshen ƙasa yake komowa gaba ɗaya za za shi kuma vo lalle tsinin harshe yana dangalewa da haƙora na gaban baki amma kuma gefen harshe zai rufe baki kamar dodon yawwa kamar dodon shi yasa an kace aishi na daga cikin hurufu al-itbaq vo vo misali والله لا يهدي القوم الظالمين ظا ظا ظا شنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ما شاء الله zan ce zoli Allah ya samu da mata Allah ya sa musamman iyayenmu na kallo masu shawon dewa suna son Kur'ani suna son iya Kur'ani haka wasu sun rasa suna ganin kamar sun rasa lokaci amma 'ya'yansu su tashi da shi haka sai dai rishin sa amalan ana tura yaro to wajen daɗa malan ai mutum dai kai makan shi saboda in dai babu addini ga yara idan karfin su ya kama duk matsayin da suka samu a duniya ba za ba su ma kula da kai ba don ba su damu da addini ba ba su girmama Allah ba ba su girmama annabin Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balle su girmama mahaifansu don Allah ne yake cewa su girmama uwayensu in kai musu tarbiyya ta gari suka bi Allah sai Allah ya gyara maka su in kuma kabbar su ba su bi Allah ba ba su bi annabin Allah ba to kai ma sai ka zan shara a lokacin da sun ka zan wani abu da haula wala quwwata illa billah dan iya wannan qur'anin kuma dole sai an bi da malamin a qur'ani dama malam mun faɗi Malamin wannan Qur'ani.
komi yana da ko turawa akwai speciality akwai geography akwai istuwar akwai kaza akwai literature kuma kowane mal- mallami shine ke shiga ya sanar da kai wannan abin na fata an fahimce ni bai yiwa yanzu malamin geography a bashi mathematics ni zai cikin mathematics tunda bai iya ba an gane ko tana yiwa a samu yan baiwa waɗanda Allah ya ba su ɗaya biyu uku to amma wannan sai an tantance shin mutumin hakikatan yana da sanin abin koko bai da Allah ya saka malam na tuna da maganar cewa ai an sauke qur'ani da yawa mu nan da an sauke qur'ani malami ne zai a bude makaranta eh malamin da zai koya ma mutane abin da ya karanta ko ina fata mun fahimci tun da sabkewa ai sai su ce ba a yi karatun ilimi ba za ka ji an ce na sabke amma ban yi karatun ilimi ba kina yana nuna maka cewa akwai wani karatu wanda baka yi ba kwarai Mm.
Allah ya saka da alheri Amin.
dan yadda yawo na muskawaran ma alhamdulillah malam ta tagir sai eh, ta'un harfu ta'un mu waran ma matka an daidan da sai manna ga fatimera man ti matkan bayan wa kul ir alfagai ir talibai da musabu ka don gilir talibai bogo igoga te zan kama bayan wa kul wal burakan cewa agoga te matkin dondonan no hatta yan bambata kan wata nimdi igo mai furan da po kala garbay ga tunda hankan ga himyaani fuka tabbata ne sai harfu no kan ga fatta dene zo meyo ngo no ga kallan ba hinje zai da hamo karra hinje zo ba a wani sintira nan kan hinje zai da hamo gocar gani no no dene kallan ba ara hare wato ni ko tai kulga dabu hausa fata to to ngono alfagana bagandi a tayar sai fataha damma da cindo ani bangandi yawo kan matkawarin ma wadin banda a tabbatar da sai dai matka a goda wadin banda no irko a harfihin ka ta dokan ka ce zo in mu an tabbatar da da zo da to ikula harfi yanno ki ga furan da da do duniya igi furan ne man ce igi tafano zi tafamo igi te ya wal ta'un wala wala ta'un ka ce jinina to ne wa zo in mu nodi no a galamba de ne zai galamba nan kan son da irki hinjai zai da hamo kango ra hinjai zai go a ra hare da ne zo kala ba amma ko tai din igda bu hawan musfata wani ingono wara mamu alfaka kande to undo akan da misali dadun do da newo zo akan dir sai misali matkir gacho waran goma mu tabbas harfai wo di kai bora mewo ga wato no ne ma da irko ba qur'ana ga kai qur'ana mu dago kai ni di aga tasir gumte ni binara nin kan go gacho da barkan go ga hangan mana Allah ya samu dace muna da harfi harfa gaba ko to Mm, muna da ainun ainun muna da ghainun to ainun da ghainun suna daga cikin huruful halq Mm, in an ce alhalqu shine makoshi ko makogaro ko makoliyo duk ana cewa da Hausa mm, kashi.
harshe ya- wato makoshi yana da haruffa ne guda shidda Mm, da alhamza wadda muka fara da ita a mm, da ha babba suna kasan makoshi nan akwai ɗan rami ne in ka duba alhamza na ƙasa ha'un na saman ta kaɗan mm, a ha mm, an gane ko Mm.
to sannan yana da harufi biyu tsakiye shi ainun da ha'un Mm.
kaga ha da kuma a sai harufi biyu sama da ghainun da kha'un kha kha an gane ko Mm.
kenan ita a ainun tana tsakiyar makoshi tsakiyar makoshi da ainun da da ainun da ha'un mun faɗi wannan Mm, a tana tsakiyar makoshi mm,
kha eh, kha tana saman makoshi an gane ko to waɗannan haruffan eh, matsalolin da muke da su waɗansu suna mai da alhamza wurin ainun mushkila ta farko kenan mm, misali iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wani sai ce iyaka na'budu kaga ya kuma min da ita wato abin na alhamza wannan kuskure na mm.
duk inda ainun take ainun ce kama ah, kalma ta farko rabbil alamin rabbil alamin su ce rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan kuskure na shi ko harafi na ghainun eh mafitar ta tukuna mun ce tsakiyar makoshi tsakiyar makoshi
da kun kawo su magana yawa ghainun kuma muka ce saman makoshi gha gha to shi ghainun matsalar shi shi na daga cikin huruful isti'la harufa masu girma mun faɗe su gha gha gha to sai sanan ce mai ga ga ga ba ga bane gha gha gha ghairil maghdub alaihim walad الضالين to abu na ƙarshe wanda kafin da baka baya abin nan mana hakuce shiga na ji kamar yayi kama da kha a'a gha ai mafitar su mafitar su kusan wuri guda take amma ba da kha da gha kha gha kha gha shi kha na ƙasa gha yana saman shi to masha Allah an gane ko to sai akwai wani kuskure wanda shi wajen yan uwanmu shi ko bugaje yake buzaye a cikin buzanci akwai kha a cikin buzanci akwai a ka fahimce ni amma mushkilar sai aka yi musu abin da kuke kira cikin tsarin ilimin ku na eh, na- na jarida da kuma masu teknik ta technician na abin ga na radio abin da ake cewa changement de frequence sai aka ɗauki ghainun aka maida shi wajen ainun aka ɗauki ainun aka maida shi wajen ghainun yanzu misali sai yanzu misali ba sani ba ko me ake ce ma aliyu wajen buzaye ghaliyu suke cewa ghaliyu ghaliyu ghaliyu ghaliyu sai sun da ka sun ce ghali ghali wai wato aliyu kenan to iko Allah ita ko ai- ghainun sai suka maida ta ainun shi yasa da an zo wajen da kaji ana karatu an ce ayril ma'dubi alaihim bai cewa ghairil maghdubi alaihim sai ce ayril ma'dubi alaihim iko Allah an gane ko Uh, al'ada ce ko cewa wata kissa cikin qur'ani babu gha wannan duk aida zance ne in babu gha ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da shi to wannan shi dai ne abin da zan cewa a gurguje saboda lokaci to mu ji malam sai mu kara ha mu kare bayani saboda yan uwa sai mu yi to abin alhamdulillah an yi da yawon mutkawar ma alfagata ta ir sai ainun da gainun falara mu ainun da gainun kusan alfaga kan dai nan kan ifatai mogo ikul fatai nan gufollon ne go amma nan gaino ga bamba igwanda ifaifai mun lokaci karrai zai karramowar irga bai a ku za gindanan kan gindago kole kalam to gindanan kago irwa na ifole jirga to a faifayyen hinza fayyan sintina ngano ganda ganda wo irgonda wa kan gina sai gainun da kha su ne kasa ko Mhm.
gainun da da sa- sama sama ainun Hamza da da- da da da ha'un su ingai nogo ganda Mhm.
hamza da ha ingai nogo ne wo za su tana dinna samu jin dado hare ga dai bindora irgonda ainun da ha'u to ainun kirgo ga ha kan alfaga eh, bangan darsa a nongo ne ya karrara Tsakiya. Mm.
bindi karra nongo hinza no gase harfi iddu no ga fata no ainun no kan irgo salam bindora na ga fata ingan ninga chala kan sigar ha ha hawana kan ga gabe irgo gobu de nara hauni gutu tai nodi na gutun an fata Eh, to wanda dai ka ta bayano ka dai example ka alfaga tabbatar da sai ainun nan kul ka go bayan wa kul irla bi zai goga barma ya wala alhamdulillahi rabbil alamin do idi anu go no amma burbu ga yati alamin asarau no go te nodi da han kan gihmi ya dol no irde ne nodi wani bon irmi tilasande wadin banda kala gainun kan alfaga cewar sai yin buwa a tabbatar da sai ago non ga idde da raka ra'a fata amma man gana fata ainun da hawa inna irna bindora hamza da ha kan da ni fata wani mubaranta wani gainun da kha gai ga ne ma kalaina hambo gainun da kha ihmacar gumu hal imanta fo alfaga tabbatar da kul fondai daban-daban ne ka dai rinya zai tamfo hambar irzar maira wala hausance wala filana wal fula wala balla ide ne ra nigma igoga te ha kan ago ne change ma di frequency nigo ne was kap ni ma harfo yiti ya hare wala ya hare to ya di mono nge mo matkan radio di yanga te wal tele kap te ya di no bor kan yan siga fama haya se wadi man ce ciga bai fonda kai ima ga baida iga hasaro wote wani inge no alfaga da bangandar se kala hankanci ne malam ba mu sani ba ko lokaci zai isa mu yi wancan a'a in ma bai isa ba dai mu kare haruffa to mu tai malam sai mu muna da kai zuwa fa'un kafin da to shi to kafun shi fa'un shi kadai zamu dauke shi Ta.
shi kafin sai mu hada shi da kafin saboda akwai wata munasaba to masha Allah fa'un yana daga cikin hurufin shafataini haruffan da suna da alaka da labba ibn al-jazri a cikin jazriya ya ce Mai lishafataini littafi.
wa littafin jazriya mun yi bayanin shi lishafataini alwawu ba'un mimun haruffan da suke da alaka da labba eh, lishafataini alwawu da wawun da ba'un da mimun kenan duk suna da alaka da labba ba yana nufin duk ɗaya bane to eh mafitar su tana da alaka da labba lebo guda biyu na sama da na ƙasa to shi fa'un haƙora guda biyu ga su na gaban baki waɗanda da hausa ana cewa su ne ke zahinyin galɓosa in sun cire sai a ce yaro ya yi galɓosa eh to wannan eh, haƙoran guda biyu su zo daidai tsakiyar leɓe ko leɓo wajen kana leɓe ake cewa na ƙasa to idan suka haɗe da shi nan fa'un take kamar masu karatun faransanci da english f an gane ko fa fa fa fi fu fan fin fun af affa to misali أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ف ف ومن شر النفاثات في العقد نفاثات to wannan shine harafi na fa'un to amma matsalar da muke fama da ita shine cewa cikin yaren zabarmanci babu matsala game da fa'un don muna da alfa muna da feri muna da fatta alfajir ya al- al- al- al- alfa alfa to amma wajen hausawa nan ne fa'un take da matsala ko shi hausawa ba duka ba wajen kano suna da fa afa malam na ji ko sati ce kuna kawo mana misalin kanawa katsinawa eh to sun dan yi nisa da mu ina ma a ce da na gidanmu na nan a'a A wato ce kamar abin waɗan- da abin da ya na maradi ko na zanzar ko ya kaji Eh, wannan ai, asalin hausa ce ya na.
kaji Oh, baka fahimci yadda qadiyar take ba eh.
yanzu idan ya zama to za a cewa hausa to hausan nan misali za a kasu gida biyu in akwai bambanci to za a iya faɗin abin da ke da alaka daga me yasa muke faɗa da kano saboda akwai abubuwan da za su bi bayanta yanzu misali kaga kamar hausar eh, Kano.
kano wani lokaci tana da alaka da hausar zandar eh.
kafin cin Eh.
hausar katsina tana da alaka da hausar mara'i na- hausar sakkwato Tana tana da da alaka da kwanni Mm.
hausar kebbi tana da alaka da arewa haka ne haka wajen ne.
dogon dutse Haka ne.
kana fahimta ta Ina fahimta.
dama ai eh, abin nan Eh, ne that's to amma ba right.
laifi mu ba da Wajen boro-boro, misalai eh.
a ka san me yasa muke ba su saboda mu ba da misali sai abin ya zama to ya shafi kowa da kowa to yanzu misali dai a takaici Eh, Hausa idan ya zama to misali yankin Kanawa ne ko muka ɗauki wajen Zandar zaka iske fa'un akwai shi duk da yake kamar Kano da yankin wajen su Gombe kafin cin da Bauchi su suke amfani da fa mm, fari Mm.
kafin cin fari mm, an gane ko kana lafiya mm.
to kaga munan yankin Sokoto da abin da yayi nan wajen su Maradi abin da yazo wajen su Kwanni irin su na arewa ba mu da fa a cikin Hausa Eh.
sai dai ha Ha, lahiya lau a shahura a shahura an gane ko an ce wani mutum ya je kano to ake ba da labarin shi aka ce mishi to kai hattara in ka zo kano duk inda muke cewa ha su fa na suke cewa ka rike wanka shi kenan shi ko ya je sai ce to bari duk inda ji an ce ha ko ha shi shi ce fa sai ce zo kano ya ce da alam alam mai komin safani nan nan sai ce a ko na kano sahani na muke cewa ko a nan kano sahani muke cewa an gane ko Iko Allah.
yawwa to kuskuren da ake yi in mun kafi da yankin wajen su kanawa da waɗanda da fa shine cewa wasu suna mai da ta fa fa fa menene kuskuren sun haƙoran da ke fitowa su ce fa waɗanda sai suka mai da su can cikin suka ce fa fa sai koma pe wasu kuma daga cikin hausa musamman kaga za ka ce fiha fiha halidina fiha sannan waɗansu daga cikin su sai suka mai da shi hwa an gane ku wasu kuma suka maida shi ha in yana da kasra la ilahi quraishin ilahihim hi ha sururun marfu'a Fiha.
fiha ne shi da hiha Subhanallah.
an gane ko to wannan kuma kuskure yau dai wajen Hausawa nake jin shi Mm, Asalin shi ko kace daga labba na eh, haƙora sama biyu na gaban baki su zo su sabka tsakiyar lebe ko lebu malam lokacin da nake faɗi suke sauka ko ko sai na ɗan ci sai sun danne Sannan.
fa fa fa amma ba a dannawa Eh.
ma'ana su sabka tsaka tsakiya ba tare da an danna Danna ba ba, fa masha Allah.
fa to alhamdulillah harfo alfagan tattayarse harf no kan ba mun kula yawon mutkan irgo gate misalin dirki ne kan gofu wannan ma irne hara zarmai do hare da hankan ga himcha wa kan da alfaga goma ba mun kuli hatta yansi goma irnera amma man no hatta yango gace irne ci nera ir haustara do hare haustara mun mun ci kul ngana gono ya wala kana da hankan ga himya ai na sai ba sai man fara ga ma ga kan da misali Najeriya kware kware ne aini don da ganin tim shirta irin ne hausan taraye maradi tawa kan da misali ku fata a gona hankan sai da o ikulafu aslo nodu no haus tara afro ga kaneo yawla hankan go kano hari ci na ga himan da zandar wana ikulafu lo ya no irne maradi hara mo katsina da marado hara kulu nigdi ya follo ya no ne o sokoto ka irwane konniya kulu haus ci na follo ka to almuhim kula ne irse tabbas hatta yango dai kan gote ira hausa ke cindodo ngono nan kan fa'un isi isigaci nan kaga fun har fa'un ane da fa'un da ba'un da fa'un da wa'un kusan nan igi nan gufolla ne fata ngono a tabbatar da sai hinje zai kan gobe ne inga ina guzumbu me challa bom ganda wana kai na ko aga dino wato ne aga lamba ga ga da imaci manti agoka no igaci fa ni ma mo misali ka kan dirse bayan o kulu ira hausa ce ifai ihinka ni ma yawal fari igina se hori afo ngane ha ha unno igite to woni hatta mo botano kan go ira hausa ce do hara kada ir ko mirno hina agni te zarmano songai borno ga borno nodi na hai amma ni ma an- ta rayuwa ba zabar me nai amma an aihe shi can eh waje dama tasirin yare yana da alaka da inda ka tashi Mm, Eh.
kamar ɗazuma da kuce ba da misalin buzu sai na tuna ɗalibi ya yi karatu a wajen malami buzu wannan shi ma wannan yana iya tasirantu da Ƙwarai wannan ko, eh ƙwarai ko.
eh.
irko mir famani wani no irdu kala irin ko harf qafun ka alfagaga to da kafun da kafun su kuma a gurguje saboda lokaci na hararen mu Mhm.
su mafitar su guda ce amma guda na sama guda na ƙasa Mm.
an gane ko kenan guda na sama shine bene ko ago bene mm.
guda kuma na ƙasa ago ganda Eh, nan da ganna to idan mutum ya bude bakin shi Mm.
can inda halshe yake kwana akwai wani nama da ake ce ma hakin wuya eh can na cikin dan yawwa to daidai inda hakin wuyan nan yake can sama ka gane ko Mm.
kafin na can ƙasan shi kafin na nan ne fa kenan frontier kinsu abin da ya raba su sama da ƙasa masha an gane ko to wannan harfi shi yasa da mutum zai aza hannun shi daidai nan ga waɗanda suke kallon mu karkashin makoshi Mm.
in ya faɗi qafun zai je abin yayi sama a zakan a za mu gani qa ko qa Qa.
to ce ka ka ka ka ka Ban gane- jayo ban ƙasa gane daidai daidai nan can karshe ko dibo yawwa daidai nan yawwa akwai wani ɗan rami na nan eh ka ji shi eh ka ji shi wannan ramin yawwa to ce qa ko ce ka ka yawa in ka ce ƙo za ka ji yayi sama sama in eh.
ka ce ka Ah, za ka ji eh, yayi ƙasa Na yawa gane. masha Allah an gane ko to wannan ƙafun da kafun shi wajen hausawa matsalan mu ƙa suka ce mai ma'ana ba su mai siffar shi ta girmamawa ƙo sai su ce ƙa ƙala ƙala allama ƙullaka Mm.
an gane ko shi kuma wajen eh, zabarmawa da fulani babu wato ƙo sai dai ka shi yasa duk inda an ka ce ho la ƙo sai ya ce ka la ka saboda da ho da ƙo dukansu babu shi Mm.
da kaji an ce halaka wajen hausawa na fasu cewa halako ko ko shi ko wajen bu- abin nan eh, zabarmawa da hillani zaka ji ka ka kalaka ina fata an fahimci ni Allah ya samu dace Amin, Allah fikum alfaga yawara ma alfaga ta tsayar sa harfin ka kan sai harfin ka mo kan irko kodarara kusan eh ididan doga nan go folan ne fata ti bambanci hay follon no nan go ki fata afa go fata bene afa go fata ganna ngono ko ti ko da ka alfaga ce sai mo nan kan irkar rara hal ne yau bene zanin me fiye nan kigidi zan ce ga yaro zarma cina su gawo ai sa ma bai hayakan ga yake manda nigi dia dai ya wala ifo nigi Ina ma kasa, nama ni.
ya wala hamiz fo Mm.
nigi dia za ni mai fer kara to dai dai wadin banda a banda bena ngono harfa ga fata qafun ko Mhm.
qa ce huta can sama eh kafin na kasa qafun alfaga tabbatar da shi qa ane dinga banin bai yaula dini ce igonda ne suke kan tajwid alfaga cabir sa agwara dinga banin kan madan karra bananta ko si zora dan ne qa dinga ma an karu bene din ne ka inga mo aga zumbuno to qafun ago bene kafun go banda eh ago ganda ane bambanco kai wani mu bayan mukulir su du problem gumir ce ne ra kada yi bayan mukul ira hausance do kansa asino yana sai nan kan ka bero yana sai ka ka iga ce kala dan cin do Ka- kala kala Eh.
ne ma iga iga iga Ba shi- ba shi haiko da siffa malama.
ta istila.
oh ya dumo wani dabbar kansu ci sai bai wala man ce ci ga tajwido bai da waɗanda ba su bi a kwata-kwata su dai an ce kamar kul huwallahu Mm.
za su karanta su kul huwallahu suke cewa kul Mm.
to da ka- da kafin kai eh ne kul huwallahu wani irko mir kan da irko mir no ina ga hansa Mm.
ban san malam ko akwai sauran lokaci akwai sauran lokaci mu yi dan yi waɗancan ba su da wahala sosai sai muna da lamun da mimun da nun to shi lamun harafi ne wanda yake ɗaya bisa uku na halshi yana tsaye wajen saman baki la la la la li lu lan lin lun ɗaya bisa uku yana tsaye saman baki Mm, La- farkon bakin Yawwa, harshen kenan.
yawwa Masha la li lu al alhamdulillahi rabbil alamin ita ko mimun tana fita daga labba mun faɗi wannan daga cikin Eh, labba eh, eh.
idan labba sun gami ma mi mu ma mi mu مالك يوم الدين ما مي مو من من من أم أم an gane ko labba kenan waɗanda ba mu da matsala a a ƙasashenmu bari mu ɗauki wawun Ita- nonon ma ba matsala ta.
nunin babu matsala wajajenmu ban san wani abin nan ba sai wawun ita ma tana da cikin hurufin shafatai ni haruffa na labba Mm.
amma ita labba ba su gamewa wa Eh.
wa wa parce que in sun ka game sun koma ma ma wa wa wa wallahu wallahu wa huwa as-sami'ul 'alim Mm.
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون Masha Allah. Mhm. alhamdulillah irdu harf taci ne wala itaci ihinza sintina wana lamu lamu na alfaga tabbatar ne a dena a ce yan wado ga fala in wani kuti dena sintina wala ine farsumi hinzara sintina in wani kuti sintina dena sintina sintina a ga lamba man gano hamo kan gobe ne la la la zanci al ne ga ma a fatta yan wado kadai ce wado wara ma alfaga kan dir sai alhamdu bayan mun kullu fam kan borbo bu ne alhamdu mana Mm.
yawa wannan zamu zo cikin fatiha to dirka suratul fatiha ra Duka za mu kokari insha Allah.
sai ngai kan gogo tegum to no din na ga fata lam harf no kan alfaga mun talibai irci ni ce nai kan ama ya din no mimun mu a irna ce jingira wato kirto eh fa'undo da fa'un da ba'un da mimun Mm, da wawun da wawun da fa'un da mimun Mm.
inge no kace non go fallan ne ga fata amma bor kul da ci akwai yamo akwai mimu ba kasa mimu Eh, ba.
shine li shafatayn al wawu ba'un mimun da mimun Mm.
ikul non fola ne fat kada i bor kul da ci yango da bankoy ne to ago ira mim ni ma mim mi challe ni bonno mim afadi mo wa wa to mimun sinde problem ngum kal nunun anin talibai irde ne ra kadde wa undo wa un minene masalan ma wa un ma wawun ba ta da matsala amma dai tana fita daga labba kuma mun ce ita Ba ba a su cije ba su ta kamar haɗewa in mimu.
mimun ne za su haɗe Eh.
idan kuma wawun ce ba su haɗewa o wane bambanci wani kace mimun inda da mimun da wa'un da fa'un kulli me gane fata amma bar kulli dace yamu yawal mimun ne di me challe gala macarga wa wa ngumo wa sila macarga kadda ci yamu kawar godi me gate yawal funi da fo wa wadin dai no kadda alfaga irgon da harfin zawari ta ce To.
ha'un da lamun da lam to shi ha'un mun ka ce harafi ne wanda yana fita ƙasan makoshi ga waɗanda suke kallon mu Eh, ya daga a taso. Mm.
sai ha ha to shi matsalar shi mutane mu kaga bari mu ba da misalai ha hi hu han hin hun ah to shi matsalar shi mutanen mu suna cakuɗa shi da haruffa kamar guda biyu kaga wasu ba su bambanta tsakanin ha da ho shi ho shi na fita muka ce can saman makoshi sama an gane ko sai suna cakuɗa shi da ha shi ha tsakiyar makoshi ha ƙasan makoshi to yanzu mutum mai bakon a ce alhamdulillahi rabbil alamin sai jama'a ce alhamdulillahi kaji kuskure ɗaya mutane suna maida shi wato abin nan ha sai su maida ta ha mushkila ta biyu kuma shine waɗansu sai su ƙara mai girma su hidda shi cikin ƙirji kirji mun ce kirji wajen mu ana cewa kirji mu da muna cewa gaba wasu na cewa kirji nan wajen a wazu wani sai ka ji ya cika gaba ya ce haruna abin malam kirji ya yi wa ko to madalla sai menene yanzu ije kadai alfagar ta tagir sai ha'un ha'un alfagar ciyar sai a sun da taliba makulir ciyin wado kadai a ciyin wano ba makulir irbo ba goga igoga bisam nan kan mai ine ha'un za su tune cofa da ra a tabbatar da sai nan kan karrara harfe kan ga fata go ara hamza da ha'un nan gufallon ne fata nan lokaci karra ganda karra za ne wa ganda sai tira kan gojin da suna kusa da juna aha nan na fata ci yan wa mu'abban amma na gidi borfon digo ya wala alhamduka alhamduka alfakacau harfo kan gudun bayan kullir borbobo bor miliyan goga ya ce da ha ma'ana mu go bar mai agoga a meri gumu to ne o ngono wal bor fo mu hauni ga samu kada dina haucan di wato di ma jinda ha nima alfaga ne hatta yan bambata no kan qur'ana sai yadda da sai na karshe kusan karshe to bari mu ce harafi biyu sai mu kai zuwa ga na karshe lam alif shi ba harafi bane to
shi asalin shi lamun ne da alif sai an ka ce lam alif mutanen mu sun kace lamalif don haka shi kaka san tsammanin wani harafi ne shi yasa can lissafin nan mun ji wasu na 27 ne yawa suna su Suna ce 28 sun ce 29 to to to to yawa to masha Allah to wani ne za mu rike ya malam duk ɗaya ne taksimul ilmi ne wanga ya kalli cewa shi lam alif kin harafi ne wanda ana zansa shi shi kaɗai cikin rubutu amma a hakikata in an buɗe su babu wani harafi sunan shi lam alif in mun kalli an haɗa su sunan shi lam alif lamun da alifun in mun kalli an rarrabe su lamun daban alifun daban barakallahu fiik sai hamza hamza kuma da ita da alif wanga na farko duka ɗaya ne suna fita sai amce mata hamza da wanga alif kin an bambanta su saboda wannan cikin rubutu yana zuwa farkon rubutu wannan kuma tana zuwa tsakiya da kuma ƙarshe barakallahu fiik sai harfin mu na karshe ya'un to mun ce alhamza tana fita nan ƙasan makoshi don mu ƙara maimaitawa a a a sai ya'un shi kuma eh, harafi ne da ke ta tsakiya halshi da shi da jimun da shinun duka abin nan wuri guda suke fita ya ya يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا يي يو ين ين ين أي أي فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه أي قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا يا يي يو Allah ya saka mu malam da alheri Allah ya biya Amin, amin.
Allah ya saka da alheri malam in yi da yawon matkawaran ma kusan harfu banantai irdu ba ka sai ne wa lam alif ba mu kulu borcin da gani harfu nawa borcin da gani a manta harfu nawa zama iye gici no za su tuna alifun in gono gono kalin jini dun to lamun in gono gono ina lamun sam kuli dan alif aga wadin banda to wane a sinu ba za su tuna alfa ba do di ha burfan gane waran kacin da hakuno cin do gane waran kacin da ya gano wadin alfuga ne kenan irin fanda masu kan kula alfuganci irin sambo kan gata irse ga dai irgon da hamza hamza mu za sun tune in ci wato kai ce harfi iddu kan gona ka fata irwan karrara ago ira hamza hamza ingan da ha son da nirci ganda ne fata karra sun tuna ganda kan wajen da garga no da na fata hamza inga mo haifalo no hantumo do no nigdi alif wa kulingo no jine hamza mo hantumo ri gadan bindora wala bananta kal harfu bananta kan ka tiyaun tiyaun alfaga ci sai deni bindara na fata wal me tsakiyar harshe eh deni bindara na fata ya ya dingo gaci hannu ne mara ya wal jimun yanno wadi sai kal misali ka alfaga ka alfaga kanda to wani ai suka hunkuna nodu no lokacin wasu nirto irko nirga yega ware yega hego ko agwa kan nirfunan di gato hunkuna cine irne sigiro wote irko nirga ware mu da irsa albarkara irko ma irse an duniya bu ko ala har wani feriji wani inda waran kan morgu man ta kul saka da irko tira chauya borkul kan nirga gisne irko ni ga bai ni ga bina bai da borkul kan ba a tira dama gaga sune irko ni ga bai ni ma bina feri irga ce ci alfaga mutir sai addu'a wani bon kirga dawo ayi da ma addu'a irfo irfo rum tonton dingar charemo amma lokacin mun sa sai meno kan kokarin ko bayar kokari da kanda alfaga ga kaga tirse sannan wanda dumbo dawa kan ga doma ɗan uwa kamar yadda kuka ji mala ya bamu abin da ya bamu na yau na abin da lokaci ya bamu muna addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah da ya kawo su lahiya ya maida su lahiya kuma insha Allah mala na tar da mu zai kawo mana halka ta biyu da muka so kila da yi lokaci ya kai ya ya ishe mu za mu shigar da shi shine bangaren kiran sallah bannan da da fatiha da fatiha musamman da kiran sallah za mu fara sannan mu zo fatiha na haka za mu jinkatar zuwa sati mai zuwa in allah ya kai mu mun gode ma allah da ya raya mu muka ga ranar nan kuma alhamdulillah na san yan uwa da yawa suna sun gamsu da abin da suka ji kuma suna za su yi mana addu'a ga baki da su malam da duk wanda ke taimaka mana da wannan yan uwa ina sanar da ku cewa albarkacin wannan shekara ko kuma lokacin nan da ya kai na hutu insha Allah bangare na dai kamar yan uwa da yawa kuna tambayar cewa yaran ku su zo karatu ina ce ba wuri ko kuma ban shirya musu ba to wannan karo insha Allah na bude zan yi interna na wata uku da iko Allah da waɗanda suka shirya yaran za su zauna wajen mu amma gaskiya ina faɗa mu kowane uba ko uwa ya sani duk yaron da bai jin magana ban karɓa shi gaskiya ban karɓa shi in zai zauna wajena kuma sai ya bi ka'ida ta ba zan bar ka kawo min ɗan da ba bai ji kai kuma ka sa min doka ka ce ɗanka ba a taɓa shi gaskiya duk mai irin wannan hali gaskiya ba na karɓar ɗan shi in ka kawo ka mika ka bar ma Allah mu bar ma Allah ne shirya mana gaba ki ɗaya. Eh, wannan shine na so in sanar ai wa ai ne bananta ai go kabar da waran sai borbo bugo ce shi ngai izam ka ce do yi wani muhim suru to wani dir ko ba hando kan ga kai bon irgi sintin international kai sai hando hinza amma ka ida follan naida in lokati bor kul kan su ba imlan bingi izo ga izo mo si ma amsa kan da ido tabbas ai sai zanka san bu kan su ma a ganin bor fo hasara amma ya hasara mu zanka fo ya hasara ai sai yadda din bai ni izo isa goko to su kan da ido de irko temo irgo ngware irko mirkande inde kulu ko hin suri irma ir hinate irko noga hanse irkul se wodi se irgo ngware irko ma albarka dan ir se kamera mana da technician ya dabar kul kan ka gir ga se ne irko ma bai se irko mirta se meno kan goka kadir ne subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah sai buka